أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da maraicen yau asabar a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu arda a nan cikin garin sokoto a shiyar polo club muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun kammala suratul mursalat kuma a yau za mu shiga wata sura sabuwa mai sura suratul naba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
To wannan sun- a sura ana ce mata suratu amma ko kuma suratu naba. Ayoyinta guda arba'in ne cif ko kuma arb- guda arba'in da ɗaya. Allah ya ce amma ya tasa'aluna a kan me suke tambayar junansu. Waton amma asalinsa an sannan ma daban rarrabe. Wato sai aka shigar da nun a cikin mim saboda suna da sun yi tarayya ga gunna alif ɗin da ya rage na tsaye alif baki shi kuma sai aka shahe shi aka ce amma akan mi daidai dai ka ce fima ko bima duma na su guda ai bima ya tasa'aluna ko amma ya tasa'aluna akan me suke tambayar junansu wannan malaman tafsiri sun tahi jumhur cewa ana nuhin mushrikai a na man- na makka kufaru quraish lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam karanta musu alqur'ani ko kuma duk gaba ɗaya abin da ke kira akan su akan tauhidi da nuna tashin alkiyama da abin da zai faru duka to sai su zauna suna tambayar juna su shin me Muhammad ya faɗa ni ban gane ba me yake nufi me yake kaza me yake kaza da wannan wasu malamai kuma sun ta akan cewa ana nuhin yawmal qiyama domin shi suke shakka a kansa don haka nan abin da surar za ta nuna wa suna tambaya ne a kan ran yawmal qiyama wasu kuma sun ta cewa ana nuhin alqur'ani to ala ayyi halin Allah ya ce amma ya tasaaluna akan me suke tambayar junansu game da mene to sai Allah ba da amsa ya ce anin naba'il azim suna tambayar junansu akan wani irin labari wanda an mai girma wato labari wanda ke muhimmi shine alqur'ani mai girma in mun dauki fassarar mujahid da sauran malaman tafsir ko kuma wasu malamai suka ce ai, abin nan yawmal yawmal qiyama ne wato kenan tasa'aluhum an yawmal qiyamati suna tambayar ranar alqiyama ne saboda suna musunsa ko kuma suna tambaya ne game da Qur'anin da Annabi ya zo da shi shi me nake karantawa ni ban fahimta abin da yake faɗa ko ya ce kaza ya ce kaza duk to sai Allah ya ce wannan abin suke tambaya abu ne wanda an mai girma da sun tsaya sun yi nazari amma za su sani nan gaba kaɗan kamar da zai bayyana mana wato suna tambayar junan su ne anin nabai bisa ga wani la- daga wani labari al'azim wanda yake mai girma allazi wanda yake hum su fihi a cikin wannan abin tambayar su mukhtalafun sun yi sabani wan ɗan qur'ani mun ka dauka wato sun yi sabani akan su wajen sifanta shi wasu su gazganta wasu su karyata wasu ce masa eh, sihiri ne wasu ce waka ne su ma kansu ba su da suka guda wanda sun ka tsaya ga alqur'ani game da ita in ranar alkiyama ne mun ka dauka wasunsu jumhur na kafirai sun ɗaya cewa idan an mutu ba a tashi wato su suna ganin rayuwar duniya ce kawai in hiya illa hayatun na duniya na mutu wa na haya amma yuhlikuna illa dahar ba abin da ke halaka mu sai abin nan tsufa mutum ya shekaru ya mutu shikenan an gama ba ba sauran tashi to Allah ya karyata su Allah ya ce kalla a'aha ba haka nan bane saya'lamuna o ya dawo saya'lamuna za su sani wato abin da suke karyatawa tsakanin su da juna su za su sani thumma kalla saya'lamuna kuma lalle da sannu za su sani in abin suke tambaye junansu akan suna karyata su za su sani in gaskiya ne in ba gaskiya bane ci gaba
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
to bayan ubangiji ya ya kwace su da kyacewa da an mai ƙarfi cewa kalla sai alamu wato kamar kyacewa ne za su sani to sai Allah zo musu da ayyukan sama su nuna girman ikonsa da ƙudurarsa ga yana iya komi Allah ya ce alam na ji'alal arda mai hadan ashe ba mu sanya muku kasashen hida ba ga ta nan kuna samanta kuna tarawa kuna kiɗe-kiɗe kuna gine-gine ba mu sanya muku wannan ƙasa ba ita ɗaya ba ta isa ta zan a, dalili ga gane ƙudurarmu da iradanmu ba wani jibal haka nan muka sanya muku duwatsu autadan turaku masu riƙewar ƙasar don in ba duwatsu kuma ƙasar ba ta zaunuwa sai zan baka iya gina baka iya tafiya a cikinta mun sanya muku wannan to ashe kamata ya yi koyi nazari nazari wanda yake zai shiryar da ku ku gane abin da ake kiran ku cewa gaskiya ne wa khalaqnakum azwajakum muka halicce ku jinsi biyu mace da namiji domin ba mu yi maza gaba ɗaya zalla ba haka nan ba mu yi mata zalla gaba ɗaya haka ba domin da an yi da rayuwar ba ta kyau idan an yi maza gaba ɗaya za a samu eh, abin nan zuri'a kuma idan an yi mata gaba ɗaya akwai jin daɗi Ba- bai yiwa wani aiki mata ba su iya yansa wani aiki maza ba su iya yansa don haka nan Allah ya halicce ku abin nan jinsi biyu wato ma'ana kenan nau'i biyu mace da namiji kuma ba ku ɗaya ba dukkan halittun ubangiji haka suke wato abin nan ne mace ne da namiji ba a yi su zalla gaba ɗaya ba da haka Allah ke cewa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tatazakkarun ga kowane irin abu shay'in komi ya shiga domin halitta zawjayn ɗayansa da kishiyarsa ko kuma da mun kai haka nan mun ka halitta kuma ce da namiji da manufa manufa shine don ku abin nan ku samu nasal ku yi ku sa ku ƙaru ku yi arme ku yi haihuwa ba a ce ayin abin nan an halicce ku haka nan zube kara zube ba don haka wata aya Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya ce litaskunu ilaiha daga cikin ayoyin ubangiji an halitta daga kanunku an ka halitta muku azwaja abokan zama su ne mata Allah ce li taskunu ilaiha don ku natsu da ita wanda ke da mata ya haɗa tsuwa da wanda bai da mata Allah akwai samari da yawa a nan ku li taskunu don ku natsu ilaiha zuwa gare ta ita wannan matar sannan Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama kuma mun ka sanya tsakaninku mawadda soyayya wa rahama da jinkai ko abin na arme aka idan babu waɗannan abubuwa guda biyu to arme ba sai ake ba ba kuma idan babu waɗannan biyu na ƙarshe to ba a samun natsuwa in babu muwadda soyayya an yi arme babu soyayya sannan ba jinkai na rahama tsakani domin muwadda take sa a yi jinkai in babu ta jinkai sai ya gudu in babu wadda jinkai ya gudu shi ma ba a samun nutsuwa da matar don haka kada a yi armin tilas a bari mutum ya armi wadda yake so amma kuma ba a ce ka bar mutum sake ba a abin nan a shiryar da shi ga abin da zama alkhairi to Allah yake ba ashe ba mu halicce ku ba azwajan waje Allah ko waje Allah kuma mun ka sanya nomakun kwanan ku su ba ta hizan hutu gare ku in ka abin nan kwana bayan ka aiki ka wahala ka gaji in ka kwanta sai ya zo subatan subatan kwana man da ke mai nauyi zaka samu to a cikin sa ba an gaje ba ko dan kwana kaɗan ka tashi to Allah sanya muku kwana don ya zan hutu gare ku ai as-sukun domin shine as-subat dan aka samu yawmus sabt ranar hutu an yi aiki an gaji a huta irin wanda yahudawa ke yi wata abin da yan mulkin mallaka sun kallafa a kanmu in mun yi aikin monday zuwa friday sai mu huta ran asabar su kuma kirista sun kace su ma sai a ƙara tasu lahadi su ma aka ƙara musu lahadi da hutu guda ake yi asabar to mu musulmi ba mu da hutu ko yaushe muna aiki inda an ka hana mu aiki kawai ranar juma'a idan aka yi kiran sallah ne wannan sai ka aje ka je ka yi sallah amma ga musulunci ba a cewa a keɓe rana ta hutu babu wannan in an yi haka nan an yi koyi ne da da yahudu da nasara kamar yanzu ma kaga abin ya shiga har ga hutu na shekara wasu musulmi sun yi tsaye da an ƙara hutun maulidi domin ana ana kirce mutan annabi isa ko sai a hutu sai suka ce su ma a yi maulidin haihuwa annabi to wannan ba addini ba ne kuma ba ba hikima ba ce duk wanda ya tsaye an kai haka nan bai hikima ba kamata ya bar mu wanda ya iske mu yawwa to ina ne wato waje'alna mun ka sanya allaila dare gare ku libasa ya zan sutura inda za ka kwanta ka huta kuma ka yi duk abin da kake son ka yi a cikin dare za ka samu lokaci mai tsawo in na ibada in na karatu kamar yadda mai abin nan abin nan mai sunan wannan littafi karami na mai karantar da adab na na ilmi ta'limul muta'allim man talabal ula sahiran layali ko da abu hake so na daukaka to ka bi dare ba ka bi dare ka yi sata ba fa yawwa ka bi dare ga nema ka tashi cikin dare ka yi sallah in addu'a ce ka yi karatu ma a wannan lokacin ya shi ina ganin ibnu jauzi a cikin littafin sayyidul hajar ya yi fasali akan wannan tashi cikin dare idan kana da bukata ka yi karatu ga ɗalibin ilimi yanzu cikin dare ya ke wasu lokuta zai zai in har da zashi in karatun hadisi zashi har da abin nan ya samu lokaci ya to an sanya muku dare ya zalle ba su tura gare ku kaga ko ka zanna da iyalin ka ka huta a cikin dare yahi ka zamna ka natsu da su yahi da kai da safe ko da rana don shi na yiwa kuna zan ta buka kofa ko yaro ya faɗo sai ka zabura amma cikin dare shikenan ba kowa na kwana kuma wannan cikin dare wato zaka ga ko da miyagu waɗanda ke tunanin sharri a cikin dare sun yi tsayawa su yi nazari ideas taɓanna ta haizo musu a wannan daren su kai ina za muna sata ina za muna maita ina za muna wane ne don a cikin dare to Allah ya sanya muku dare ya zalle basan su tura gare ku don ku zamna ku huta waje allan nahara وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
To Allah ya ce waje Allah nahara, muka sanya muku an nahara yi ne, hitowar rana zuwa watsuwarta shi ne nahara, shi ne wannan hasken shi ne yini. Mun sanya muku wannan yini ya zama ma'ashan abin bidar abinci gare ku. Ku je wajen sana'a, kada ya zan sahiya ta waye a zaka kwana, idan wannan inuwa ta kare kai wannan inuwa. To kada ka cikin irin waɗannan raggayen. Da duniya da lahira duka ba su samuwa kwatakas. Sai an tashi an yi bida, ka tashi ka yi bida in karatu ne ka je makaranta in ba karatu ka je sana'a ko da turin baro ko sai da fiya wota ko mi sana'a je kana da zaka rayu a kanta sannan kuma ba a ce don kana ɗalibin ilimi kai ta karatu ila mai kiyamati ba a'a ka samu lokacin da za ka yi sana'a manyan malamai haka suke in ka in ka karanta tarihi za ga manyan manyan malaman sana'a suke yi ba wanda ya zamna haka nan domin za ka za ka yi zama da ƙafafunka amma idan ka zama ɗalibai ka ciyar da kai ko 'yan siyasa ke ciyar da kai ko wasu 'yan kasuwa to karatun naka ko ya yawa kuma za ka ga wani lokaci ba ka iya aiki da shi sai ka yi tunani idan ni faɗi kila ban kuma samun zakka ai wani na aiko min zakka miliyan guda ku to ina in yi fatawa kuma amma idan kana tsaye da ƙawahunka to wannan bai baka tsoro to waɗannan abubuwa da Allah faɗa waje Allah na mukum subatan waje Allah laila libasan waje Allah na hara ma'ashin ga wannan aya ga wannan su ayoyi ya tara su ga wata aya a cikin furqan ne ko wa huwa allazi ja'ala lakum al-layla libasan wan nawma subatan waja'ala an-nahara nushura wato ubangiji wanda ya halicce ku ya sanya muku dare ya zan sutura gare ku ya sanya muku kwana subatan hutu sannan ya sanya muku yini ya zan nushuran inda za ku yi ya ku bi abinci kada ka zamna haka nan ka motsa ka samu kar ka zamna ka kangare ka duba ga injin bai zama sai ka jawuli ko da injin sai ya yawo sannan ya samu to balle kai mutum yawwa ka tashi kai bida wa banaina Allah ce mun ka gina fokakum saman ku an ka ce mun ka gina sammai ba gina su an kai ba ruhi ne sakafu ne amma an ka ce an an an gina fokakum saman ku sab an shidadan bakwai masu ƙarfi waɗanda ba ka ganin wata nakasa gare su ko hudewa ko tsagewa ko nan ya ruwa amma gidan kowa yana ruwa ya ko gidan gwamnati za a yi damanar da sai an yi gyaran yawa ko fa da shugaban ƙasa za a yi ruwa a ce nan ya hude sai an gyara amma sama kasar garin ta hude shidad ne masu tsanani masu ƙarfi ne don haka ga wata aya Allah cewa huwa allazi khalaqa sab'a samawati min abin nan tabara الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ba ka ganin wata gociya ko wani nan bai sabani ga gina sama ba ka ganin wani abu ya faru ga saboda karfinta an gina su gina ingantacca waja'alna mun ka sanya a cikin su sirajan fitila wa hajan mai tsananin haske ai wa qadan mai haskakewa wanda ake hurawa fitila wadda ake hura wannan yanzu kenan rana kamar ana hura ta ne ana bin ganta an ce nan mun sanya a cikin su alhali rana ba cikin sammai take ba gasar rini take ba ta kai ma kusan gare su ba domin kamar abin nan tsakanin mu da da da sama take Allah ya ce mun yi wannan ne duka zai nuna muku kudura da karfin ikon mu wa anzalna sannan mun ka sabkas min أنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
to Allah ya ce daga cikin ayyukan da ke nuna ƙudurar Ubangiji Allah ce wa anzalna kuma mun sabkas min al-mu'silati daga giragizai girgije wanda ya cika da ruwa zubewa ɗaya zashi shi ne mu'usurat asalin kalmar mu'usurat kamar budurwa ta cika eh to haka nan girgije idan cika da ruwa kamar budurwa ce ta cika tana bukatar inda za a zube mata to shi ma girgijin sai ya je ga wannan ƙasa shi ma ya zube don haka nan Allah ya ce mun saukar daga daga mu'usurat giragizai ko kuma iskan da ke korawa waɗannan giragizan ma'an ruwa sajjajan masu zubowa da yawa suna suna da abin na bibiyar juna wake wannan in ba Allah ba sai inda Allah ga dama ce a zo wancan ƙasa a zube a yi wannan wuri a zube. Allah ce mun yi wannan linukuri da bihi don mu hitar da ruwan nan habban abinci wanda kuke ce shine habban kwaya ga sha'ir ga alkama ga gero ga dawa ga masara ga wane ne duka da ruwan nan ruwa guda ƙasa guda abinci daban-daban wani batan da tsire iri-iri wanda za ku yi amfani da shi kamar latas ga alayyahu ga wane ne ko kuma abin dabbobi ke ci duk da ruwan nan Allah zai hidda wannan wajen natin da gonaki alfafan masu yawan ganye irin abin nan gonakin nan masu fadamu kenan eh mun hiddu da ruwa aka hidda wannan to Allah ya wannan don ya gwada muku cewa ku mushrikai masu cewa ya mutu ba a tashi to lalle ana tashi kuma wanda ya wannan yana da iko ya tayar da mutum ci gaba inna yawmal fasl inna yawmal fasl kana miqata yawma yunfaqu fi as-suri fatatuna afwaja وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا
Allah ya ce to baya gwada mushrikai masu mutum tashin alkiyama waɗannan ubangiji duk a cikin ikonsa wanda ya wannan to ku sani inna yawmul fasl daƙiƙa ranar rarrabewa tsakanin mai aikin kwarai da mai mugun aiki tsakanin mumini da fasiki tsakanin musulmi da kafiri tsakanin mai gaskiya da makaryaci wannan yinin na fasil kana ya zamo mai ƙatar lokaci wanda an ka iyakance yana nan ta yi ko ka yarda ko kada ka yarda zai zo ba magana abin bane zai zo kuma abin da zai zo ai kamar kusa yake don haka nan ko ka shirya ko kada ka shirya yana nan ta yi haka wannan yini ne wanda ya kamata ka yi tattaji kafin ya zo kuma zai zo bagtatan baka da wance to ko mutuwa haka za ta zo wani zai tashi lafiya lau amma lokaci kaɗan suka ji an ce ya mutu wani zai kwanta kwana bai tashi anan ya taɓa faruwa a shiyan kuma a gidanmu zance akwai wata cijo mun ƙara magana da shi kenan cikin mutane ya zauna ya cire rigarsa wannan ga wuyansa haka wallahi bai aje ta bare sai fita ka gani ba ciyo bai tunanin mutuwar mu da muke hira shi ba mu tunanin mutuwar kuma ya hato da gidansa kenan sai a kuma da gawa don haka ko ka shirya ko kada ka shirya wannan yinin zai zo ko ka shirya ko kada ka shirya mutuwa za ta zo daga nan gwa maka yi kokari ka shirya gurgudun a ƙarshen ka abinda bai buwaye ka ba to wannan yini kan ya zan mi katon wanda an ka sanya ma lokaci ai waktan ne watan zai zo yana nan ta yi to kamar kai ka tambaya ka ce yaushe Allah ya ce yawma yunfahu fi sur zai zo ranar da an kai busa a cikin kaho wannan busa ce ta ta biyu ba busa farko ba busa farko duk za a yi a mutu kowa ya mutu sannan a kuma tayar da mai busa ya busa ta zo sannan kowa ya tashi Waton yadda za a yi busa ta biyu cikin ƙaho, fata tula sai ku zo inda Allah ku tashi daga cikin ƙaburburran ku a kuwajen jama'a jama'a, ƙungiya ƙungiya kuna gudu. Ku tashi mai inda za a yi hisabi. Wa fiti hace sama Allah ya ce kuma a wannan lokaci an buɗe sama faka na ta zama abuwaban ƙohohi. Ba wai ƙohohi abin nan saboda yawan saukar mala'iku a cikinta ko ina ƙohohi ne. domin duk mala'ikin da ke sama zai sauko kamar karatunmu da muka yi cikin sura ta gabata Allah ya ce wasu yi jibal ci gaba wasu yi jibal kuma za mu abin nan riƙe duwatsu mu tahiyar da su mu cire su faka na su zamo saraban kamar ƙura ƙawalwalniya ƙasar ƙawalwalniya ku ƙawalwalniya shine abin da kake cinka ga bazara sau tsananin zahi sai fikin kai kamar ruwa ne ya sunan shi da hausa tsawalwal ne yake gulbin shaidan yan mutum ya su musaya zuwa tsoson tahi an nike su ba sauransu ta nemi manyan duwatsun da ke cikin ƙasa da wanda ke samanta a fidda su a yi sama da su a cikin alkur'ani allah ya magana ta da duwatsu wurare da yawa banda wannan wurin nan ya ce faka nastara ba akwai inda Allah ke cewa wa hamilatil ard karanta min wannan wal jibal fakanat fakanat eh a eh kasiban mahila to banda wannan kuma akwai da ke cewa dukkata bi nasfa akwai nasfa shi ma a nike su ma za a nike a tahiyar da su gaba daya to duk duwatsun da haka za a yi musu amma duk ma'ana guda ne za a niƙe su ne niƙewa lokaci guda ba injin za a zo da shi ana niƙa ba ba wata mota za ta zo ba a lokaci guda ne za a niƙe su don haka na Allah ce wata aya ba duk ta ta dakkatan wahida a niƙe su niƙewa guda su zan haba'an mansura a watsar da su shike sun zan kura aikin su ya kare ba a kuma bukatar duwatsu ba duwatsu a cikin aljanna bale a sa su sai dai a ce fasu ta su ƙara mota nauyi da zafi to Allah ya ce inna jahannama inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
To Allah ce, Inna jahannama kuma hakika wata jahannama kanar ta zan mirsada mabaga. Asalin mabaga inda mutum zai laɓe ya kama wanda yake son ya ya kame. Wato wata jahannama haka tana nan a madakata, amma baga tana jira. za ka zo abin da za ka yi ka yi ta yi wutar jihannama na nan littagi na ga masu wuce iyaka tana jira duk abin za ka yi ka yi ta yi in aikin kwarai za ka yi ka yi ta yi in mugu za ka yi ma ka yi ta yi jihannama dai tana nan tana jira Allah ya ce labithina fiha ahqaba za su zamna a cikin ta ita wannan wutar ga wanda ya shige ta mujirman mutane ko afagi da dinnan ahqaban shekaru ma ba iyaka shine ahqab misali ne larabawa ke ahqaban hikjan hikm ne hikm lokaci mai yawa wanda ke Allah ya sanya kai shekarun da ya kumsa ko wani hikm wasu na cewa shekaru 80 akwai rawayoyi da yawa sai dai mafi yawan rawayoyin Isra'iliya ce ne masu ƙoƙarin fassara wannan hikib guda a ce shekara dubu ko shekara ɗari ko shekara tamanin ko wata shekara guda tana daidai da shekarun duniya sau dubu saba'in ko sau dubu ɗari bakwai wannan dai duk tawilati ne wanda ke ba wani hadisi wanda ya inganta wannan dai wanda ya shiga wutar jahannama kenan cikin akaki da nan to za a zauna cikin ta a hatsaban ba iyaka in an shiga ba a fita sai waɗanda an ka sanya don a hora wannan su za a musu hukunci gwargwadon abin da an haƙaddaro a fitar da su Allah ce la ya zo kone fi ha bardan ba su ɗanɗana a cikin wutar jahannama bardan wani sanyi na abin sha ko kuma sanyin abin nan bardan kwana su samu kwana su ɗan huta duk babu wala sharaban babu wani abin sha wanda zai amfane su wanda zai maganin kishirwa a Allah ce illa hamiman sai abin sha na ruwan zahi wanda ke da ta samu huska huska za ta kware wata za ta fada a cikin tsanin zahi su akwai ruwan zahi da za a ba su ba don su ɗaya da ƙishirwa ba shi yasa nake mamakin da yawa nake ganin wasu a wannan zamani wannan lokacin na ta kokari in gwada na kasa in yi da azumi in sha ruwan zahi na kasa gwada wannan hayyar ko kunu ban isha sai na sha kankara tukun illa hamima sai ruwan zahi to me me ake yi da su kenan likitoci na cewa ruwan zahi sun hi lahiya amma ni na kasa gane lahiya har yanzu kuma ina ganin kila inda likitocin ke bincike su ce sun hi lahiya kila ba irin sokoto bane irin wannan zahi ka yi ne da azumi kuma a ce ka sha ruwan zahi to Allah ya sauƙaƙe kowa da irin lahiyar jikinsa illa hamima sai ruwan zahi wa kasaƙan da ruwan kurji ruwan kurji na ɗan wuta su ne ake tarawa a basu saboda aikin da sun kai Allah ka tsare mu ci gaba jaza'an wannan sakamako na wifaqa wanda ya dace da su wato sakamako ne na kafircin da sun kai wannan shine daidai da su Allah ka cece mu to ci gaba إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا to wannan sakamako da musu Allah ya ce da za a ne wifaqan sakamako na wanda ya dace da su daidai ay muwafaqan li amalihim ya daidai da ayyukansu domin sun yi kafirci sun yi banna iri iri an ce su bari sun ƙi sun yi ta'addanci iri-iri to ga sakamakon ya same su daidai da irin aikinsu Allah ce kuma saboda innahum su kanu sun san wannan duniya la yarjuna hisaban ba su neman lada ba su aikin lada ko dai su yi don a yabe su ko don wani wata bukata ko kuma ba su ma doki akwai ladar ba ba su ma doki addini wani abu wanda za a yi waya ba don haka wannan shi a sakamakon da ya dace da su wa kadzabu kuma sun haƙaryata bi ayatina da ayoyin mu kizzaban ƙaryatawa ya an ce Allah ya ce su ce kai wannan abin nan tatsuniya ce a sadirul awwalin ne to wannan ustazu sun cika abin nan don ba su da ne in suka ga ustazu na tabo abin nan bai da abin sa shi ne to duk irin wannan isbilin to ga sakamakon sa ranar alkiyama Allah ya ce wa kullu shay'in wato kowane irin abu ko menene shi da ayyukan su da abin da ba ake su ba ai a hasaina mun kididdige shi mun lisafe shi ai wa a hasaina kullu shay'in komi da suke aikatawa na ayyukan su mun kididdige kitaban a rubuce mun rubuta shi cif baya baya kauce mana don haka ranar alkiyama za mu karanta musu shi kuma su gani mu haɗa musu mu yi musu ramako a kansa to bayan wannan sai Allah ya ce musu fazuku ai ma'ana zuku ko fazuku ku dandani azaba da kuke a cikin ta fallan nazidakum illa azaba ba a ƙara muku komai a cikin ta sai azaba ma'ana kenan azabar da duk ɗan wuta jiya ta yanzu ta ‘yan anjima ta hi tsanani ta ‘yan anjima ta hi tsanani har abada haka abin yake ba a samun sauƙi in sun yi kuwa yanzu don azabar da ta zahi yanzu a jima kaɗan za ka ƙaru ne a jima kaɗan za ka ƙaru ne don haka na ita lahira duk abin da aka gabanta in wahala ce to na gaba ya yi wahala za ka daga mutuwa in an mutu da ket to tambayar kabri ta yi tsanani kwancin kabrin ya yi tsanani tashin ya yi tsanani shiga wutar ya yi tsanani kullum cikin wuta ta yi tsanani har abada don haka duk mai hankali ya yi wanda akili to ya yi aikin da zai tsare shi daga wannan wuta gwargwadon iyawarsa kada ya wasa da kada ya wasa da duk abin da ana addini Allah ka tsare mu domin ga sakamakon yan wuta ga mutanen kware nan ta yi inda lil muttaqin inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
to Allah ya ce inna lil muttaqin amma su masu tsoron Allah mutanen kwarai su ne as-su'ada to su kai masu tattali na ni'ima da an mai girma su muttaqina suna da mafazan wato abubuwan rabbanta masu yawa su ne aljanna cikin aljannan nan ko kuma cikin abin da su rabbanta Allah ya ce hada'iq akwai gonaki na aljanna wa anaban da ya inabi waton ɗiyar itace na inabi za su same su a cikin aljanna waka wa'iba a taraban da 'yan mata budare a taraban tsaran juna waɗanda abin nan masu shekaru iri guda matan lahira matan aljanna duk jinsi abin nan tsaransu guda wannan ba ta wannan ba nan duniya wata ke tsuha ka yi amarya ko ka hurhura ka kawo ta to lahira a duk tsaransu guda ne shi ake musu kawa'ib ataraba juna ne duk shekarun su guda wata bata yi wata ba wa kasan da abin sha da hakan wanda an ka cika ko kuma abin sha wanda zaka shanye wannan ka dauki wannan ka sha ga sunan iri iri iri wanda hake su ba ba abin nan ko kuma da hakan ai safiyata wanda yake tsarkakakke baka tunanin ka sha ya bata ma ciki ko kai wani abu kamar da muka faɗa karatun wal mursalat la yasma'una ba su saurare a cikinta ba su ji su mutaki na fiha cikin aljannan nan lagawar wata magana ta mummunan abin nan banna wanda ga musu abin da bai da daɗi ko su ji a babu walakin zaban babu karyatawa wani sashen su bai karyata sashi duk abin da ake nan duniya na hada da abin nan zarge zarge duk ya kare wanda za ana ma su durihim min gillin ka shiga aljanna duk an cire wannan an manta shikenan jaza'an min rabbika ata'an wannan sakamako ne daga ubangijinka kuma ata'an da kyauta wato bayan sakamakon domin ba aikinka da kai bai isa zan sakamakon da zaka samu aljanna irin wanda an ka baka zaka za a baka ita amma ata'an kyauta ne gane ko wa hisaban kuma da ƙari a ƙara ma bayan an abin nan domin akwai ladadakin da za a baka nan duniya a ce in kai aiki za a baka lada goma abin nan a yanka ana lisa hawa daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa azafan kasira to akwai ibadojin da yake su kuma ba su ɗaukar wannan su suna da yawa ba an sa iyakar su sai Allah kamar hankuri inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum min ghairi hisabin babu hisabi don haka wannan kyauta ce kenan Allah zai ƙara ma ɗan aljanna rabbis samawati wal ard ubangijin sammai da ƙasai ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu ar-rahman wanda sifatu da rahama ranan nan la yamlikuna min khidaban ba wanda ya mallaki magana wanda sai a wurin Allah babu da mala'iku da abin nan jama'a aljannu da mutane ranar alkiyama to ba wanda ya mallaki magana da zai faɗa ma Allah kowa shu yake kowa tsir yake Allah ya qulu ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم وقال kadibi girman jibrilu alaihi salatu wassalam gaba Allah yana tsaye wata riwaya mata ce jikinsa na rawa saboda tsoron azabar Allah jibril ina wali zai dauke wani ya kai aljanna ta hayan azu hisabi akwai ɗan ƙaramin littafi tun muna yaran mun aka ba mu shi mun karance a da ɗan ka shiga wata ɗariƙa tana da wasu darajoji guda goma ciki akwai wanda tun nan duniya duk inda hake mala'iki na yawo da kai yana kwalhwala da yana bulbula ma ba a ji safawa don haka ma in ka tsaya ga aikin alheri lazza ta ma yawa ko sako kai ohu duk lada ta isa to ciki akwai kabari idan an sa ka zaka zaka cika da imani sannan zaka amsa tambayar nakir da munkar ba shakka kuma baka jin tsoro ranar alkiyama idan an zo a wannan wuri kafin ma aza hisabi ubangiji ya zo hisabi shi wannan waliyan ya zo ya kece ku gaba daya kafa aljanna ina can cikin aljanna tare da ku kuna huta har ana masa ana hisabi wannan da duk sai ka ji ana yarda eh kam- eh, kamar mawalki kuma da yawa mutane za su yarda wasu su ma waɗanda a tare muka tashi akwai wanda sun yarda har yanzu ba su walwale ba ta gani to irin waɗannan tatsuniyoyin ga mala'ika jibrilu ga mala'iku gaba ɗaya gaban Allah ba mai cewa ƙala saboda tsoro Hmm? ba wanda zai magana illa man azina lahu rahman sai wanda ubangiji mai rahama ya wa izni yace yi magana wa qala sawaba kuma shi ma ya faɗi daidai abinda ake so bai bai bai azarbabi da tunda ubangiji ka bani dama ina son Dr. Mansur Farfesa Mansur ya zo nan kusa garan a'a babu ya faɗi sawab abinda Allah ya so shi faɗa shi zai faɗi ba ya ƙarawa wa Allah ya ce zalimar bihi ma'aba wanda ya so tun da duniya to ya riƙi makoma ga ubangijin suka hanyar kai wannan yinin wanda ko ya tsaya wasa wannan yin ya tsere to hasara ta, ta same shi inna anzarnakum azaban qariba Allah ce ina muku gargadi wata irin azaba kariban wanda za shi ga hannun mala'iku wannan ma zai sauki ko ga waya sai a gwada ma duk abin da a gare ka to bale mala'iki ko wani mutum yana tsaye an bude masa aikin sa yana kallo yau mai yanzu ranar da mutum zai yi dibin ma kaddama da dahu abin da hannunsa sun ka sun ka abin nan sun ka aikata na na aikin kwarai mai murna shi murna mai kuka ya kuka a wannan rana wai kulul kafir sai kafiri ya ce ya laita ni kai tona domin shi an bude aikin nasa ya ga ba komai kahiri ba wannan wanda a kirista mutu bai taɓa shiga musuluncin ba har musulmin ranar alkiyama za a tashi wani kafiri ne domin sai ka san abin da an musulunci ka san abin da ke rosa musulunci ko kana musulmi ka yi abin da ke rosa musulunci ba musulmi hake ba ka sani alal aƙalli ka karanta a shifa ƙasan nan ka karanta babin ridda na muku tasar ya ishe ka ka gane abin da an musulunci abin da an kafirci wai ya kulu da kafir kafir ya ce ya laita ni kai ce na kuntu turaban da dai na zan turda malamai na cewa kafiri zai faɗi wannan idan ya ga an zo da dabbobi an wa dabbobi hisabi wannan wata tuni wannan wata canya abinci wannan an aza harawa ta ɗauke ta sa gaba gare ta an yi hisabi an mai zama ta ga harawar ta yana kallo bayan an gama Allah ce musu abin nan ku zamo turda sai zama ce ya laita ni kuntu turaban da na zan turda ni ma da na huta ya zan turɗa nau'i biyu ne ko tun duniya na zan turɗa ba a halitte ni ba na huta ba a tayar da ni a yi min hisabi kuma da na zan turɗa a wannan rana to da na huta wannan shine ƙarshen wannan ah, sura mun yi a gurguje saboda malam ya zo ki akwai dan bayanin da za shi yi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات kuma dai da fara magana kun ji alhamdulillah muryata ta buɗe ko shekaran jiya na yi koke cewa muryata ta yi nauyi saboda ruwan sanyi ashe ni ma dai ɗan uwan malam abubakar cika nake amma ni wani lokaci dai kan ɗan fara da ruwan zafin amma yanzu ya gwada min cewa ba ka yi ni cikin zafi kuma ka fara da ruwan zafi amma haka likitoci suka ce mu fara da ruwan zafin daga baya sai mu sha na sanyi To amma da na zure musu kun ga wahalar da suka bani to kuma cikin hikima ubangiji sai ga wata tahiya mai amfani da wani dalili ta kama ni shekaran jiya din na yi ta kuma gashi Allah ya sana dawo lafiya lau haka ina godiya ga dan uwana malam Patrick da ya karbi wannan aiki ya ci gaba da shi insha Allah zan sake karba kwana biyu kuma mu ga abin da za mu iya yi ina shirin tafiya umra in Allah ya so wannan karan saboda haka dai har yanzu malam zai dawo ya ci gaba masu shiga itikafi wannan daren ne ake shiga saboda daga yau mun shiga afon azumin muna ashirin ne yau ko shikenan mun shiga daren ashirin da ɗaya don haka goma ta uku ta shigo wanda su ne mafi falala da daraja akwai wani clip ɗina da yake yawo duk shekara ya daɗe tun gemu yana baƙi kirin ina maganan falalan wannan kwana goma kuma na ba da wata shawara wadda na ɗauko daga wani daga cikin limamin harami cewa kullum cikin dararen nan goma tunda a cikin su ake samun lalitul kadari ka samu wani aiki muhimmi ka riƙe wanda daren bai wuce sai ka yi sai na ba da misali da karanta kul huwallahu an karanta kul huwallahu uku matsayin menene sauke alqur'ani wannan ingantaccen hadisi ne ko to kuma sai na kawo hadisin cewa wanda ya karanta kul huwallahu sau goma Allah zai gina masa gida a aljanna yace ka gan kai wannan ko wani dare ko ma kai sau uku ko kai sau goma goma sau goma idan ko wani dare kana yi tun aka yi daidai da dare lailatul qadari to goman nan za ta koma wajen dubban ɗaruruwa babu iyaka to wannan ya jawo ana yawan tambaya game da ingancin wannan hadisi saboda hadisi ne da akwai sabanin malamai a kansa don haka na so in dan ƙara muku haske a kan shi hadisi ne a babin fada'il babin fada'il yana da bambanci da babin ahkam shi ko ina ana so a tantance ingancin magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ta zo wajen hukunci cewa Allah ya wajabta kaza ko ya hukunta kaza ko ya haramta kaza to ana tsanantawa sosai amma in ta zo wajen falala da daraja to malamai ba dukkan su ne suke tsanantawa irin haka nan ba abinda dai suke so su tabbata wannan ba ƙarya bane domin shi hadisin ƙarya kadan ba aiki da shi amma akwai hadisai masu rauni masu ɗimbiya waɗanda ba a ture su duka ba a kuma karɓar su kai tsaye amma in suka zo a babin falala to ana ɗan sassautawa wannan hadisi dai ya zo cikin musnad na Imam Ahmad mujalladi na uku shafi na 437 isnadin sa daga Abdullahi dan Ahmad yana cewa haddasa عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال وحدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وانا حديث كان مكيغا اسناد كان مكيغا غندارين حديث اسنادي بيوكي او كاين دوكا حديث بيوري وري غدا hadisin ibnu lahi'a da rishdin su biyun nan duka masu rauni ne amma babu wanda an makarisi a cikinsu saboda ka haɗuwarsu su biyu tana ba hadisin ƙarfi to kuma dukkan surotin daga zabban ibnu fa'id shi kuma wani mutumin kirki ne salihi waliyin Allah amma malamai ba su karɓa hadisi sai shi iya kaɗaita da shi shi kaɗai ma'ana dai yana da rauni wajen ɗaukar hadisi to shi kuma ya karɓo daga sahal ibn mu'az fiqa ne dan sahabi mu'az ibn anas al-juhani shi kuma shine yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man qara surat al-ikhlas qul huwallahu ahad hatta yahtimaha 10 marratin bana Allah lahu qasran fil janna duk wanda ya karanta qul huwallahu har karshen ta sau goma Allah zai gina mashi bene cikin aljanna فقال عمر بن الخطاب اذا نستكثر اذا استكثر يا رسول الله yace manzo Allah in kaga da zan gina gidaje da yawa kenan mana ni zai yi ta goma in ƙara goma in ƙara goma in ƙara goma faƙalar rasulullah salasu ba allahu aksar wa afiyab kuka sai manzo Allah ya tabbatar masa da cewa ya halatta a haka nan shi yasa da aka tambayi muhammad nasiruddin al-albani yana sai su inganta wannan hadisi sabanin bin baz bin baz ya rauna wannan hadisi albani sai ce ya halatta kai ta maimaita kai goma ka ƙara su goma ka koma su goma yace in dai wannan ba zai hana maka karatun qur'ani ba kawai wani wiridi ne na musamman da ka keɓe wani lokaci wannan ya halatta a cikin masma'uz zawaid mujalladi na bakwai na ɗari da arba'in da biyar alhaisami ya yi nuni ga raunin hadis ya ce fi isnadihi rishdin ibn sa'ad wa zabban kilahuma da'ifun fi ma tawsiqul layyin su biyun nan masu rauni ne amma suna da ɗan an ɗaya tawsiqi suna da inganci amma ingancin ba sosai to wannan duka riwaya guda ce kuma ita ce bin ba zai dogara a kanta a majmu fatawa nashi mujalladi na 26 shafi na 271 ya rauna na hadisin gaba ɗaya to amma wasu malamai sun inganta hadisin saboda wannan ruwayar ba ita kadai ba ce ruwayar ita muka ce ruwaya biyu ko to akwai wata riwaya ta Imam al-Hakim afwan akwai mursal na Sa'id ibn al-Musayyib wanda al-Imam al-Tabarani ya rawaito shi cikin hayya cikin al-Awsat haita me kawo shi cikin Majmu'u zawaid shi kuma nafsin hadisi ne amma Sa'id ibn al-Musayyib ya rawaito shi mursalan ma'ana bi fadi sahibi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to mursal din Sa'id ibn al-Musayyib ingantacce ne malamai suna karɓa duk cikin tabi'ai shi kadai ne wanda ko bai fadi sahibi ba ana karɓa hadisin sa saboda malamai sun umarci shi ma ya kawo hadisin da lafazin man qara qul huwallahu ahad hatta yahtima 10 maratin bana Allahu lahu qasran fil janna to wannan al-hafiz ibn kasir ya ce masa mursalun jayyid mursal ne mai kyau hadisi ne ingantacce saboda haka in aka hada hadisan guda biyu suna karban ko tahsiri ko tafsiri kamar yadda albani a cikin silsilatul hadisi sahiha hadisi mai lamba 289 yayi haka kuma al-uqaili a cikin ad-du'afa al-kabir ya kawo hadisi a cikin mujalladi na 296 abinda nake so in ce wancan hadisin da nayi hujja da shi ko na kawo cewa mu karanta qul Allahu ahad lalle hadisin ne akwai sabanin malamai da jimin ingancin sa amma fa ba riwaya ɗaya gare shi ba ya zo daga makarantu daban-daban saboda haka ni ina da sassauci game da karɓar sa kuma ina ganin cewa ingantawa da mala albani ya masa to abakar ɓaci amma wanda ya ɗauki riwayan ko kuma fatawan bimbaz ko su daga cikin malamai ya ce mai rauni ne shi kenan ya dai san ƙulwallawa tana da daraja tana da falala babu wata sura alƙur'ani ma da ta yi falala ta imman da fatiha babu wata sura da hadisai suka tabbatar da nauyinta da girmanta bayan fatiha kamar ƙulwallawa saboda abin da ta ƙusa na tauhidi قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد kuma duk duniya da lahira sun gina ne akan tauhidi zaka sura ce mai falala ko da baka yadda da wannan hadisi ta karanta ta sau goma ana gina maka gida aljanna ba kana karanta ta sau goma da ƙari saboda falalarta da darajarta ba abin da zai hana wannan zaka ina ƙara jaddada mana a cikin wannan darare mu yi ƙoƙari mu samu wani aiki na lada wanda za mu lizince shi ko ciyar da abinci ko sa da zumunci ko tsayuwar dare ko sadaka ta ruwan sha ko ta kuɗi wanda yake da ikon itikafi ko umra a wannan lokaci kar ya kasa saboda umra a cikin watan azumi daidai take da hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da manzo Allah yake sannan manzo Allah ya lazarci itikafi ya kaurace ma duniya ko masallaci wanda yake da ikon yin haka shi ma kar ya kasa yi wanda bai iya wafa to ya kusanci masallaci ya zan ba itikafin yake ba amma mafi lokuta yana zuwa masallaci domin ya kashe waya ya yi tilawa ya yi azkar ya yi addu'o'i ya bauta ma ubangijin ɗauke sarki ina roƙon Allah ya sanya wa'annan kwanaki goma su zamo rahama da falala da albarka ga wannan al'umma ina roƙon Allah ya sa addu'o'in da muke a cikin wannan wata da kuma musamman wannan kwanuka goma na ƙarshe game da zaman lafiya da amincin wannan ƙasa Allah ɗauke sarki ya karɓe su wanda duk da rabon zuwa umra a cikin mu to da Allah su yawaita addu'a ga ƙasar mu Najeriya ba mu taɓa kai wani lokaci da talakan Najeriya ke da buƙatar addu'a ba irin yau, don an fara kai halin da yanzu mutane sun fara halitta ba su ƙwace da fisge wanda a da al'umma mu abin kunya ne a cikinta. Ba Allah kai mana sauƙi, Allah ka mana magani, Allah ka cika mana wannan wata da rahama da gafararka, wa sallallahu wa sallam baraka ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.